الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddar haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjamar alkur'ani mai girma a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta ɗari biyu da biyu a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta ɗari biyu da uku a cikin karatunmu na suratul baqara na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa zukurullaha ku ambaci Ubangiji tabaraka wa ta'ala bitakbiri wato da yin kabarbari faɗar Allahu Akbar inda ramil jamarati wato lokacin da za ku jefi waɗannan jamarori wato lokacin da za ku jefa kowace tsakuwa daga cikin tsakuwoyi wanda ake jefan waɗannan aljamaratu salasa to ku ce allahu akbar ko kuma ya zamanto bayan salloli waɗanda suke na farilla ku dinga yin wannan zikiri allahu akbar allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد da sauransu ubangiji tabaraka wata'ala ce to ku ambaci ubangiji subhanahu wata'ala fi ayyamin ma'adudatin wato a cikin kwanaki waɗanda suke ababen kidayawa a cikin ranaki waɗanda suke ababen kidawa kidayawa ai ayyamit tashriqi thalatha wato ranaki na yanyane na nama guda uku sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga watan zulhijja waɗannan su ne ake ce da su ayyamu tashriq sannan kuma su ne al'ayyamul ma'adudat wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata ana amma al'ayyamul ma'alumat wanda Allah ta'ala ce li yadhkuru sumallahi fi ayyamin ma'alumatin su ne goma ga watan zulhijja da sha ɗaya da sha biyu kenan da sha ɗaya da sha biyu ga watan zulhijja ana ce da su al'ayyamul ma'adudat ana ce da su al'ayyamul ma'alumat amma sha uku ga watan zulhijja ana ce da shi al'ayyamul ma'adudat yana shiga cikinsu amma baya shiga cikin al'ayyamul ma'alumat mun gane da kyau ubangiji tabaraka wa ta'ala ce faman ta'ajjala fi yawmain wato dukkan wanda ya gaggauta famanista a jalabin na fari mimminan dukkan wanda ya gaggauta da tafiya daga mina fi yaumaini a rana ta biyu fi tsani ayyami tashrik a rana ta biyu daga cikin kwanaki na yanyani na nama guda uku ba da rami jimarihi bayan ya jefi waɗannan jamarorin nasa fala isma alaihi to babu laifi a kan shi bitta ajili da gaggautawa da ya yi ya dawo maka wa man ta'akhkhara dukkan wanda ya jinkirta wa man ta'akhkhara biha dukkan wanda ya zanto yayi jinkiri anan mina ya zauna hatta bata lailatul salisi hadda ya kwana a dare na uku ga ranaki na yanyani na nama waramaji marahu ya jefi jamrorinsa to shi ma fala ithma alaihi bidhalika babu laifi a kan shi bidhalika da wannan jinkiri da ya yi na zama amina har ya tsawon kwanaki guda uku aihun mukhayyaruna ai su alhazzai ababen baiwa zaɓi ne fi dalika a cikin wannan a cikin imma dai ya zama to mutum ya yi kwana biyu ya shiri daga mina ya zo shi maka imma ya yi kwana uku daga mina a nan mina sannan kuma ya zo maka wa nafiyul ismi wato korewa laifi da Allah ta'ala ce fala isma alaihi yana tabbata ne liman ittaqallaha ga wanda ya kiyaye dokoki na Allah fi hajjihi a cikin ibadarsa ta hajji li'annahu alhajju fil haqiqati saboda wannan shine alhajji a haƙiƙa wato wanda ya zamanto ya cika sharuɗa na ibadar hajji da ladubbanta wannan shine alhajji a cikin haƙiƙa amma wanda ya zamanto bai kiyaye ba dokoki na Allah wannan akan shi akwai laifi wanda ya zamanto dama wannan hajjin yayi ta ne da dukiya wanda take ta haramu sannan kuma da ya tafi aikin hajjin akwai ayyuka waɗanda suke na asha da ya ta aikatawa a can to kaga wannan a haƙiƙa ba alhaji bane sai dai alhajijiya wattaqullaha ku kiyaye dokoki na Allah ku sani wato ku kiyaye dokoki na Allah wa alamu ku sani annakum haƙiƙa ku tuhsharuna ana tattara ku ne ilaihi zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala fil akhirati alahira fayujazikum bi a'malikum yana sakaita muku bi a'malikum da ayyukanku waɗanda kuka aikata a wannan gida na duniya
wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati ad-dunya wa yushhidu Allah 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa minan nasi wato daga cikin mutane man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya akwai wanda maganarsa a wannan rayuwa ta duniya din za ga tana burge ka maganar shi in dai bangaren abin da ya shafi wato rayuwa ta duniya ce da sanin yaya za a yi a tara duniya da wayewa ta duniya idan ya yi magana zai burge ka amma kuma wala yu'jibuka fil akhirati ba zai burge ka ba a lahira li mukhalafatihi li i'tiqadihi saboda maganganun shi sun saba wa abin da ya kudirce a cikin zuciyar shi abin da ya kudirce a cikin zuciyar shi na rashin kyakkyawar mu'amala tsakankanin shi da Allah da kuma rashin kyakkyawar mu'amala tsakankanin shi da addini na musulunci da rashin kyakkyawar mu'amala tsakankanin shi da musulmai amma kuma a baki raurau yana nuna muku cewa yana da kai kyakkyawar mu'amala tsakankanin shi da ubangijinsa sannan kuma tsakankanin shi da jama'a sannan kuma tsakankanin shi da musulunci akwai kyakkyawar mu'amala shi kuma ba haka bane wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wato yana shaidarwa ubangiji tabaraka wa ta'ala kan abin da yake cikin zuciyar shi innahu muwafiqun liqawlihi haqiqa ya dace da abin da yake faɗa da baka wa huwa aladdu likhisami alhali shi din kuma mai tsananin husuma ne ai shadidul husumati laka mai tsananin husuma ne a gare ka wa li atba'ika da kuma mabiyanka li adawatihi laka saboda gabar shi saboda kiyayyarsa da yake yi da kai wa huwa al-akhnas ibn shuraik shine akhnas dan shuraik kana munafiqan wannan malam akhnas wato ya kasance mutum ne wanda yake munafiki lalacaccen mutum hulwal kalam ya zamanto mai daɗin zance ne linnabi sallallahu alaihi wasallam ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan ya zo shi fadar ma'aiki za a gan shi a kusa da ma'aiki idan yana yi wa ma'aiki zance kai ka ce gaskiya ce yake faɗa daɗin zance gare shi akwai iya zance akwai iya magana ya halifu annahu mu'minun bihi yannan malami wannan akhnas yana rantsewa da Allah haƙiƙa shi ya yi imani da ma'aiki alaihi salatu wassalamu cewa jakada ne na Allah sannan kuma duk abin da manzo Allah sallama ya zo da shi ya amshe shi da hannu biyu wa muhibbul lahu sannan kuma yana rantsewa haƙiƙa shi masoyi ne na annabi masoyin annabi ne ba shi da matsala tsakankanin shi da annabi dukkan abin da zai cutar da annabi zai cutar da shi abin da zai sa annabi ya yi farin ciki shi ma zai yi farin ciki fayudini majalisahu sannan kuma yana kusantowa mazaunin shi gurin ma'aiki idan ka gan shi ya zo fadar annabi to kusa da ma'aiki yake zauwa ya zauna ya ce mishi kaza ya ce mishi kaza ya ce mishi kaza ya rantse mai da Allah fa akzabahu Allah ta'ala sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karyatar da shi fi zalika cikin wannan da'awar da yayi na cewa shi masoyin annabi ne ya yi imani da annabi sannan kuma cikin ƙaryar da cikin rantsuwa ta ƙarya da yake yi wajen abin da ya shafi daɗin zance wa marra bi zar'in wa humurin li ba'd al muslimin wannan malam akhnas wata rana ya je hucewa da dare ta wajen wata wani kayan gona da kuma waɗansu jakai na shashe daga cikin musulmai fa ahraqahu kawai shikenan wannan kayan gonar yana tare an ajiye shi kawai sai ya cinna mai wuta ya kona shi ya ce gobara gobara wa a ƙaraha sannan kuma waɗannan jakai na musulmai shi ma ya soke su lailan da dare kama ƙala ta'ala kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ubangiji subhanahu wata'ala ce wa idza tawalla wa idan sarafa anka idan ya juya ga barinka ya zamanto ya tashi daga fadarka ya shiri sa'afil ardi to yana yin tattaki a cikin ƙasa masha yana yin tafiya fil ardi a cikin ƙasa li yufsida fiha saboda yayi barna a cikin ƙasa din yayi taɓargaza a cikin ƙasa wa yuhlikal harsa ya hallakar da kayan gona wan nasla da kuma dabbobi min jumlatil fasad wato wannan yana daga jumlar barnar da shi wannan malam akhnas yake yi wallahu la yuhibbul fasada ubangiji tabaraka wa ta'ala baya son barna ai la yarda bihi kamar yadda Allah ta'ala baya son mabarnata to haka nan baya son barna saboda la yarda bihi baya yarda da barna
وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبيس المهاد
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa idza qila lahu idan aka ce mai shi wannan akhnas aka ce da shi malam akhnas ittaqillaha ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokoki na Allah fi fi'ilika shani wato cikin wannan aikin naka mummuna da kake yi wannan aikin da kake aikatawa mai muni ka zo ka ka faɗa wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu magana wanda take mai kyau don ya soka ya kusantar da kai a gurin shi amma kuma abin da yake cikin zuciyarka cike yake zuciyarka cike take da adawa da ma'aiki cike take da adawa da musulunci cike take da adawa da musulmai ka ji tsoron Allah a khadatuhul izza sai toma ta ɗauke shi ai hamalatuhul anafa sai toma wal hamiyatu da kuma marin baya sai ta ɗauke shi alal amali akan dogewa akan aikin wannan kin na asha bil ithmi ta hanyar aikata laifi allazi umira bittiqaihi wanda aka umarce shi da ya kare shi ya guje shi Ubangiji ta'ala ce fa hasbuhu jahannam kyale shi jahannam ta ishe shi riga da wando ta ishe shi abinci ta ishe shi mashin hudi ta ishe shi riga ta ishe shi wando ta ishe shi hula wala bi'sal mihadu tir da shimfida idan ta zamanto hiya idan ta zamanto shimfidar ta jahannam ce ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد Ubangiji ta'ala ya ce wa minan nasi daga cikin mutane wannan shine nau'i na hudu Ubangiji ya ce daga cikin mutane man ya shiri nafsahu akwai wanda yake sayar da kanshi yabi'u nafsahu yake sayar da kanshi ay yabdhuluha yake bayar da ita ya shekar da ita fi ta'atillahi cikin yi wa Allah tabaraka wa ta'ala biyayya ibtigha'a mardatillahi saboda neman yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala ay talaba ridahu saboda neman yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala wa huwa suhaib wato shine suhaib ibn sinan ar-rumi Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato wannan sahabi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya musulunta lamma azahul mushrikuna yayin da mushrikai suka takura mushi suka cutar da shi hajar ilal madinati shikenan sai ya tattara kayan shi a makka yayi hijira ya tafi madina wa taraka lahum malahu dukkan abin da ya mallaka na dukiya ya bar musu shi shikenan kamar yadda yake cikin musnad na al-Imam Ahmad lokacin da zai yi hijira ya tattara kayan shi sai mushrikai suka ce za a yi ka zo nan kana talaka ba ka da ko biye kana titi buridi yanzu kuma yanzu ka tara dukiya nan kuma ka ce za ka yi hijira ka kwashe dukiyar ka tafi da ita ai ba zai yi ba shi kenan ce to ku bani labari idan har wannan abin da na mallaka na dukiya idan na bar muku shi a nan ni za ku shafa min lafiya in tafi ni kaɗai suka ce ƙwarai kwa in dai kai ɗaya ne tafi amma ka fita da dukiya ne ba zai yi ba ya ce to ina shaidar muku da cewa duk abin da na mallaka da na bar muku shi shi kenan labari ya isa kunnen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mazala ce rabiha suhaibun rabiha suhaibun suhaibu ya yi riba ya ci riba kan wannan kasuwancin da ya yi bar musu wannan kaya na duniya da ya kaskantacce to ya ci riba shi kuma ya samu kaya na lahira shine yace nafsahu tigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad ubangiji tabaraka wa ta'ala mai tsananin tausayi ne da rangwame bil ibadi ga bayinsa haitsu arshadahum yayin da ya shiryar da su lima fihi ridahu ga aikata abin da a cikinsa akwai samun yarda ɗin ta ubangiji يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ونزل في عبد الله بن سلام تو wannan labari shi kuma ya sauko ne cikin abdullahi ɗan salam abdullahi ɗan salam wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman yahudawa kafin ya musulunta a cikin yahudawa babban mutum ne shi babba ne ɗan babba ne sannan kuma jikan babba ne abdullahi ɗan salam sannan kuma babban malami ne a cikin yahudawa to wannan labari ya sauko ne a cikin haƙƙinsa wa ashabihi da kuma abokanansa daga cikin Yahudawa waɗanda suka musulunta tare da shi, lamma azzamu sabata yayin da suka girmama ranar Asabar, wato bayan sun shiga musulunci, saboda ranar Asabar a shari'a ta annabi Musa alaihi salatu wassalamu rana ce wanda take mai girma ba a zuwa a yi farauta, ba a farautar kihi a ciki. shikenan bayan sun musulunta kuma sai ya zamanto suna da kai wannan aƙida ɗin ta cewa rana asabar rana ce wanda take mai girma ba a yin farauta a cikinta wa karihul ibila sannan kuma suka karhanta wa kansu cin naman raƙumma saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta wannan a cikin shari'a ta annabi Musa alaihi salatu wassalam kullu ta'ami kana halal li bani isra'il إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين بعد الإسلام bayan har sun shiga cikin musulunci ya zamanto waɗannan guda biyun da girmama asabar da kuma rashin cin naman raƙuma ya zamanto suna sun rike shi a matsayin al'ada ce tasu ba za su canza ba ubangiji tabaraka wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani udkhulu ku shigo fi silmi ku shiga fi salmi cikin musulunci kafatan halin kasancewar shiga baki ɗayan shi wato idan kuka shiga musulunci to ya zamanto kawai kun shiga tsindim ne kar ya zamanto kamar ka shiga ruwa ne amma ba ka so kayan ka ya jiki idan ka shiga cikin musulunci to ya zamanto ko inan ka ya maliye ka musulunci din bi fatihi sini udkhulu fi salmi wato wannan ita ce qira'a ta nafi almadani ita ce qira'al abdullahi ibn kathir almaki ita ce qira'al al-imam al-kisa'i ali ibn hamza al-kisa'i Allah ta'ala ya ji kansu da rahama wa kasriha udkhulu fi silmi wato ita ce qira'al hamza ibn habib az-zayyat al-kufi ita ce qira'al asim ibn abin najud al-kufi ita ce qira'al Abdullahi ibn Amir Ash-Shami ita ce kirala Abu Amr ibn al-Ala al-Basri wa fathuka sina silmi aslu ridan dana wa fathuka sina silmi aslu ridan dana kamar yadda al-Imam Shatibi ya faɗa wato wasali sama na sin din ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi aslu ridan dana wato shine tushen yarda da ya kusanto wato aslu wannan alifi ɗin ramzi ne na imamu nafi almadani ridon ramzi ne ra'un ramzi ce ta al'imamu kisa'i dana dalun shi kuma ramzi ne na abdullahi ibn kathir almaki kenan cikin ƙura'u saba'a guda uku suna karanta udkhulu fi salmi guda hudu suna karanta udkhulu fi silmi kafatan kafatan ya ce halin minas salmi wato hali ne na musulunci ma'ana ku shigo cikin musulunci halin kasancewar shi ga baki ɗayan dokoki na musulunci aifi jami'i shara'ihi cikin dukkanin dokoki na musulunci duk abin da musulunci ya shata a matsayin doka to ku yi ƙoƙari ku kiyaye wannan doka da yi na yi bari na bari wala tattabi'u khuduwati shaitan ubangiji tabaraka wa ta'ala ce kadda ku kuskura ku bi khuduwati shaitan wato hanyoyi na shaitan ai tazyinahu ga wace kawace na shaitani bitafriqi da rarrabawa game da abin da ya shafi al'amurra na addini na musulunci ya zamanto kun yi imani da waɗansu daga cikin dokoki na musulunci amma kuma waɗansu ba su kwanta muku ba a rai innahu haƙiƙa shi shaidan aduwwul lakum maki makiyi ne a gare ku mubinun bayyinul adawati mai bayyana kiyayyar shi a gare ku ba wai a ɓoye yake yin adawar tashi ba a gare ku a'a a bayyane yake yin ta kirikiri amma ba ga kowa ba yake ganewa haka liman nawwarallahu basiratahu wa arada bihi khairan ga wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya haskaka mashi zuciyar shi Allah ya nufe shi da alkhairi na'am fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkum al-bayyinatu fa'lamu anna Allah azizun hakim Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce fa'in zalaltum idan kuka karkata, miltum idan kuka karkace an dukhuli gabarin shiga fi jami'ihi cikin dukkanin hukunce-hukunce na addini na musulunci. Min ba'adi ma ja'atkumul bayyinatu bayan hujjoji waɗanda suke mabayyana sun zo muku, ai alhujjaju zahiratu bayan hujjoji waɗanda suke mabayyana sun zo muku. ala annahu haƙun akan cewa haƙiƙa addini na musulunci gaskiya ne dukkan abin da addini na musulunci ya tabbatar da shi na hukunce-hukunce cike suke da adalci to fa'alamu ku sani annallaha azizun haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala aziz ne wato gagaraba daune la yu'jizuhu shay'un mabuwayin sarki ne wanda babu wani abu wanda yake gagara shi an intiqamihi minkum gabarin yi muku ukuba wato idan hal ya zamanto kun bauɗe kun karkace kuka ibin gaskiya ɗin bayan ta bayyana a gare ku filla filla a fili tamkar rana lokacin azuhur to ku san da cewa haƙiƙa ubangiji subhanahu wata'ala wa mabuwayin sarki ne ku ba za ku tsere mishi ba ba za ku kuce mishi ba hakimun sannan kuma ubangiji ta'ala gwani ne mai kyan hukunci gwani ne mai kyan aiki fi sun'ihi a cikin aikinsa gabaki da ana ya da'ul ashiya fi mahalliha wa minhu azabul mufarrigi yana ajewa abubuwa a gurin da ya dace da ya aje su yana daga cikin wato abin da ya kamata ya dora shi shine ya azabtar da wanda ya rarraba dokoki na addini na musulunci ya yi imani da waɗansu ya kangare da waɗansu a fatu'minuna bi ba'd likitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adhab wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun na'am هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وأذي الأمر وإلى الله ترجع الأمور na'am attarikuna ad-dukhula fil islam shine waɗanda suka bar shiga fihi cikin addini na musulunci hal yanzuruna ma yantaziruna ba komai ba suke jira illa an ya atiyahumullahu face dai ubangiji subhanahu wata'ala ya zo musu ai amruhu illa an ya atiyahumullahu face dai azabar ubangiji ta'ala ta zo musu ka ƙaulihi kamar faɗar ubangiji ta'ala da ya ce hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك وتوكوكما واتو أي يأتي أمر ربك أنغاني هو تن الله تعالى يتي فأصابهم سيئات ما عملوا وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله كافنته الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون سيتم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك وشين يتي أي أو يأتي أمر ربك كوكما الأمر أبنججن كيذوش أي أذابه شين أذابر الله تبارك وتعالى تذومش ta zo musu ai ma yantaziruna ma'ana attarikuna dukhula waɗanda suka bar shiga fihi cikin addini na musulunci ma yantaziru ba komai suke jira ba illa an ya atiyahumullahu face dai azabar ubangiji tabaraka wa ta'ala ta zo musu fi zulalin minal ghamami wato a cikin rumfa zulal rumfofi jam'i ne na zullatin jam'u zullatin jam'i ne na zulla fi zulalin a cikin rumfofi min algamami na gizagizai as-sahabi algamam shine gizagizai wal mala'ikatu da kuma mala'ikai wa qudiya amru wa ila Allah turja'ul umur wa qudiya al-amru wato deja an hukunta al'amarin an hukunta al'amarin ay tamma amru halakihim wato al'amarin halakar da su ya riga ya cika wa ilallahi turja'ul umur zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ne ake mayar da al'amurra na bayi ga baki da bil bina'il maf'ul turja'ul umur kenan ya zamanto al umur na'ibul fa'il ne sai ya zamanto turja'u mabaniyun fi'ili ne wanda yake mabaniyun lil majhul wato an gine shi ga majhuli to wannan ita ce qira'ar wadansu daga cikin qurra'u ita ce qira'al hamza da kisa'i ita ce kira'al abdullahi ibn amir ash-shami a ita ce kira'al turja'ul umur ita ce kira'al nafiya al-madani ita ce kira'al abdullahi ibn kasir ita ce kira'al abu amr ibn al-ala al-basri ita ce kira'al asim ibn abin najud al-kufi mun gane ko turja'ul umur haka muke karanta turja'ul umur ko wal fa'il bil bina'i lil fa'ili wa ila allahi tarji'ul umur zuwa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala ne al'amurra ga baki ɗayansu na baya suke komawa. Yanzu tarji'u sai ya zamanto fi'ili ne mudari'i mabaniyun lil ma'lum al'umur sai ya zamanto fa'ili ne. An gane? To kuma wani ita ce kira alhamza da kisa'i da Abdullahi ibn Amir Ashami kamar yadda al'imamu al'imamu Shatibi ya ce wa fita idmum wa jima turja'ul umur kamar yadda ya faɗa na'am
سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة Mm.
ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب wato zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ne turja'ul umur ake mayar da al'amurra ga baki ɗaya fil akhirati a lahira fayujazi kullan bi amalihi ubangiji tabaraka wa ta'ala yana sakaita wa kowane ɗaya daga cikin bayansa da aikin da ya aikata a nan duniya ubangiji ya ce ya muhammad ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam salbani Isra'ila, wato ka tambayi ‘yan banu Isra'ila, ka tambaye su tabkitan saboda sanya kuka, ka tambaye su kam ataina min ayatin, nawa muka ba su nawa nawa ne muka zo musu da shi na ayoyi waɗanda suke mabayyana. Kam ɗin nan istifahamiya ce ba kan bace wanda cike khabariya. Mu'allaqatu sal, sannan kuma kam ɗin nan tana rataye da sal. an rataya ta ne da sal anil maf'uli tsani daga maf'uli na biyu wanda sal bani isra'ila kam atainahum bani isra'ila shine maf'uli na farko kenan kam atainahum wa wa hiya tsani maf'ulai ataina aka ne ko sannan kuma ita ce maf'uli biyu maf'uli na biyu na ataina saboda al maf'ulul awwal shine hum din nan kam ataina hum ataina hum kam nawa ne muka ba su nawa nawa muka ba su ayatin na ayoyi bayyana waɗanda suke mabayyana a fili karar tamkar rana lokacin azuhur ka falkil bahar wato kamar darjewar teku gida goma sha biyu yadda kogi ya tsage gida goma sha biyu wa inzalil manni da saukar da darba a gare su wassarwa da ‘yan shalaluwa na tattabarai, fabaddaluha sai suka musanya wannan ni'imar da muka musu wannan ayoyi waɗanda suke mabayyana sai suka musanya su kufuran da kafirci ya zamanto suka butulce wa ni'imominmu. Ubangiji ya ce wa man yubaddil ni'imatallahi dukkan wanda ya musanya ni'imar Ubangiji tabaraka wa ta'ala ay ma an'ama alaihi bihi abinda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zuba na ni'ima a kan shi da shi, min al'ayati na ayoyi waɗanda suke mabayyana li'anna ha sababul hidayati, saboda su waɗannan ayoyin waɗanda suke mabayyana su ne sababi wanda suke na shirya, min ba'di ma ja'atuhu bayan waɗannan ayoyin na Allah tabaraka wa ta'ala sun zo mishi ya musanya su, ya canza su, kufran saboda kafirci da butulci. fa inna Allah shadidul iqab haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala mai tsananin ukuba ne lahu a gare shi زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويشهد الله زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce zuyyina alhayatu dunya an ƙawata san rayuwa ta duniya lillazina kafaru ga waɗanda suka kafirta min ahli makkata wato daga cikin mutanen makka an ƙawata musu ra- rayuwar duniya san rayuwar duniya bitamwihi wato da ƙawata ta da aka yi a gare su fa ahabbuha suka so rayuwar duniya wahum alhali su waɗannan kafirai yaskharuna min alladhina amanu suna yin izgili ga waɗanda suka yi imani li faqrihim saboda talaucin su su waɗannan mu'mine din ka bilal wato kaman bilal ibn rabah alhabashi ladanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya musulunta an azabtar da shi cikin musulunci da ya yi cikin kaɗaita Allah ta'ala da bauta da ya yi azabtarwa wanda take mai tsanani wa ammarin da kuma ammar ibn yasir wanda shi ma lokacin da arnawa suka kama shi lokacin da mushrikai suka kama shi sun azabtar da shi azabtarwa wanda take mai tsanani har hakan din ya buƙatar da shi zuwa ga ya furta kalma wanda take marar daɗi ga musulunci wa suhaibin da kuma suhaibu ibn sinan ar-rumi wanda shi kuma ambatan shi ya gabata a baya wanda lokacin da ya musulunta mushirikai suka ce to ba yanda za a yi ya ɗauki dukiyar shi ya yi hijira daga makka ya tafi madina da ita daga ƙarshe dai sai da ya bar musu dukiyar tashi sannan kuma ya tafi shi kaɗai madina to allah tabaraka wa ta'ala ce wahum alhali su waɗannan kafirai ya sakharuna suna yin izgili ne min alladhina amanu daga waɗanda suka yi imani ay yastahzi'una bihim suna yin izgili da su wa ta'alauna alaihim suna tinkaho a kansu bilmali saboda Allah ta'ala ya bai wasu waɗannan kafirai ɗin dukiya. Ubangiji ya ce wallazina taɓa shirka waɗanda suka kiyaye shirka suka guji shirka wahuma ha'ula'i su ne waɗannan sahabbai su Bilal su Ammar su Suhaib da waɗanda suka biyo lawalinsu fawqahum yawmal qiyamati suna saman waɗannan kafirai ɗin ranar tashin alkiyama. wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin ubangiji tabaraka wa ta'ala yana arzuta wanda ya ga dama wanda ya so daga cikin bayin shi ya arzuta shi bighairi hisabin ba tare da bincike ba ai rizqan wasi'an arziki wanda yake mayalwaci fil akhirati a lahira aw duniya ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta shi tun a wannan gida na duniya din bi an yi mallikal masuhura minhum ubangiji ta'ala ya gadarwa ya mallaka wa waɗanda ake yi wa izgilin su ne waɗannan talakawa masu ƙaramin ƙarhi allah ya mallaka musu amwala sakhirina dukiyoyin waɗanda suke yi musu izgilin wa riqabahum da kuma wuyayyukansu ya zamanto yanzu musulmai sun tafi yaƙal arnawa su kama arnawa ɗin su kwato dukiyarsu su kawo su kuma su arnawa a matsayin bayin waɗannan musulmai ɗin وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك